أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما أوتيتم من شيء فمتاع الآيات الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم لما سبق لا سيدنا بالحق والهادي الى صراط المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ورضي الله تعالى عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ احب منا بهذا المغرب وتعرف به من نظرة تاتي لنا بالصبر وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai mai ikon da hanawa wanda ya kaddara rayuwar mu zuwa wannan rana ta alhamis shirin da bakwai ga watan ramadan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama dubu da dari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da ashirin da takwas ga watan hudu miladiyar annabi isa dubu biyu da ashirin da biyu musaki dawa da karatunmu wanda masallaci ne albarka tare da mutane masu albarka a cikin wannan wata ne albarka wata ramadan kuma a cikin wannan dare ne albarka da da juma'a lallai daren salati ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a jiya mun tsaya bayan mun ji wato irin limoni da Allah subhanahu wata'ala ya mana cikin su akwai jirgin ruwa wanda jirgin ruwan nan yana mana amfani sosai a wurin dauka mana kayayyaki masu nauyi wanda in ba irin shi ba akwai kayan da zai so ba musamman mu Najeriya a za mu ga baban mawa suna ta girmawa wallahi jirgin yana ta karawan gani sosai wurin girma wasu saboda duk mai da ake shigo mana da shi Najeriya ana shigo mana da shi ne ta jiragen ruwa namu idan aka ainihin hako shi ɗanyen shatar haka a jiragen ruwa za a jide shi a yi waje da shi a je a sai da shi a sai kuma tafice a sake shigo mana da shi da haka wani duka ni'imomi da ya Allah subhanahu wa ta'ala ya mana a cikin abin da ya shafi shi a yanzu ruwa ya Allah subhanahu wa ta'ala ya gargadi kan ainihin wayannan gidaje guda biyu wato gidan duniya da gidan lahira Allah ya ce sama ku cikin mishirin duk abin da aka ba ku na wani abu da kuma kwanta wani layakin duniya wato wani jin daɗi ne kawai na rayuwar duniya da ake jin daɗi don kaɗan da aka kawo min shayi daga wani abu ma'ana taskar Allah idan aka kwatanta ta da abin da ya bayar a nan duniya da abin da mutane suke da shi a nan duniya ai kwata-kwata abin ma baya da saduwa kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fada a hadisi cewa law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum da mutanen farkon ku da na karshen ku da aljanun ku da mutanen ku taru a ƙasa guda ɗaya kowa ya gama lissafo bukatunsa iya bukatun da yake ganin zai iya lissafawa ya faɗa Allah ya biya masa Allah ya ce babu abin da zai tawaya na daga wato taskar Allah subhanahu wata'ala da wani abu in alistaji akwai abin da zai dake tawaya shine abin da allura za ta dauka idan aka koma ta a teku da Allah allura ta koma ta a teku aka ciro ta to iya dan ruwan da ta dan kama din nan to shine akwai abin da ba zai iya rabuwa yasa mu dogara ga Allah shi yasa za mu ji bayan wannan aya a ƙarshen wannan aya Allah yana cewa wa ala rabbihim yatawakkalu ana Allah yana cewa a wa ma inda Allah abin da yake wurin Allah na lada da sakamako khairun shine fi alkhairi shi yafi yawa wa abqa shi duwan zuwa da dina amanu wa da suke imani wa ala rabbihim yatawakkalu kuma suke dogara ga Allah subhanahu wata'ala ubangiji su don haka Allah yana da komai ka rike Allah shi yake bayarwa wannan duk abin da kake gani mun dai ji da Allah ba maganar teku ba ko ne da biyu wata da wani kila yanzu da aka yi sharuwa a rabanan nan da muka gaba azumin nan yau da ta rana kaɗan ina ga ya sha kila ya kai wato leda biyu ko uku haka nan wannan ma'ana package ɗin to kofi wata ne da Allah aka ɗaukar allura aka fito da shi mai fiye watan yi biyan riba a cikinsa balle ka yi maganan bokati balle ka yi maganan drug balle ka yi maganan korama balle ka yi maganan teku don ka gane Allah yana da komai Allah ya ce a wanda suka yi imani abinda ya ke wurin Allah shi ne ya musu alkhairi shi suke nema wa ala rabbihim yatawakkalun ko masu dogaro ne ga Allah to menene dogaro ga Allah menene a tawakkul shi yasa mun ka fata rai da wannan aya Maula Musa bin Beza shi Ibrahim ya tsoro da bano ya fara yake cewa tawakkali wani abu ne mai girman gaske wato shi ne sifatul qalbi billahi tabaraka wa ta'ala wato zuciya ta damfara da Allah ta nutsu da Allah la yunatu kullu fi asbani amma don mutum yana da tawakkali ba ana nuna wai bai zai bi matakan nema ba ka dogara ga Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana magana tawakkali a hadisi cewa law annakum tawakkaltum ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum la razaqakum kama yarzuqu Allah annabi yace da za ku dogara ga Allah ku dan fara ga Allah zuciyarku ta dan fara ga Allah ku gane Allah ke badawa ba dabaran ka ba ba karfin ka ba zafin nema bai kawo samu amma ba hana kaka nema ba annabi ya ce larar zaka kun kama ya rasu kwanye da za ku dogara ga allah ku gani shi ke badawa da ya azurta ku kamar yadda yake azurta kundu ya ya allah yake azurta kundu wanda allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yabdu inasan wa yaruhu ba zai waye gari cikin sa adame ba abinci sai fite ya nemo kuma idan ya nemo annabi ya ce wa yiwu tsana sai ya mace yana koshe in ya nemo ya ci da zai tsana zan gobe ba don ya san allah yau din shi ne allah gobe allah da ya ba shi yau bai zai hana shi gobe ba wannan shi ne tawakkali amma da zai hana kuma kai asbab ba ma'ana ka tashi ka ba ka ga shi ma sun sun ba cewa allah ya yi manzo allah sallallahu alaihi wasallam ba cewa ya ba ya tashi ya fito ne ba a yayin da kawai in ya fita zai samu tun da Allah yake baya ba wannan shine abin da ake so mutum ya yi a tawakkali ma'ana tawakkali baya hana al'abdu bil asbab ka tashi ka bi matakan da ake bi da ba kuma ai wata rana wani balaraban kauye ya zo da rakubin sa wurin manzo Allah ya saba zuwa da rakubin sa wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ranar kai annabi sai ganshi ba rakumi sai gudanar rakumi annabi ya ce masa ya aka yi ya ce ai na sake shi a bayan gari na ya tawakkali annabi ya ce a ba wannan zai tawakkali ba ka je ka kamo rakuminka ka kare cikin mutane ka daure in ka daure to sai ka yi tawakkali ana ka ga yana nuna maka tawakkuli dole sai ka yi al'asubin asab sannan kada yanzu akan tawakkulin nan abu ne mai muhimmanci ina jina wani abin da ya faru da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sahabban nan guda biyu Abdullahi ibn Salamin da kuma Salman al-Farisi wai na sahabbai guda biyu mun zaka sallallahu alaihi wasallama ya hada su dan uwantaka lokacin da aka koma Madina mun sani Salman musulunta yayi da aka sai aka dauke shi kaman wanda yi hijira da haka sai zama annabi ya hada shi da Abdullahi ibn Salam wanda shi ko mazaunin garin Madina to sai suka yi alkawari tsakanin Salman da Abdullahi ibn Salam cewa to wannan dan uwantaka ta mu kanta zama iya duniya tun da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ne ya kula ta zama har lafira fito ya za a yi ta zama har lafira ya ce yadda za ta zama har lafira da wuya Allah ya daura yi wani rana daya duk wanda ya riga dan uwansa mutuwa wato daga yanzu mu yi ta addu'a ko mu yi ta addu'a cewa duk wanda ya riga dan uwansa mutuwa to Allah ya nuna masa dan uwan nan nasa da ya mutu shi wanda yake nan duniya Allah ya nuna masa wanda ya mutu ya ga wanda ya mutu yake lahira kenan mana shi na duniya da aka barin Allah ya sa ya yi mafarkin wanda yake lahira to kuma haka aka yi Abdullahi bin Salami ya riga Salman bin Faris rasuwa to bayan ya rasu da masa Salman bin Faris ya yi ta addu'a Allah ya nuna masa Abdullahi bin Salami sai Allah ko ya nuna masa Abdullahi bin Salami a cikin bacci ya tambaya Abdullahi bin Salami kana ina yake ina aljanna yace wani aiki ne daga daman mun yi alƙawari alƙawarin ta yi muka ga junan zai ba kowa kowa zai ga dan uwansa za ta amsa cewa menene Allah ya karba a cikin ayyukanka yace gaba ɗaya abin da Allah ya karba a cikin ayyukana shine at-tawakkul tawakkali ni mutum ne mai tawakkali wato mi kalamari ga Allah amma kuma ba zan tashi ne ba ba tawakkali ne kawai shikenan ka ji nema ta aika dogara ga Allah Allah zai baya eh an taba samun haka akwai karfin tawakkalin da in ka yi haka ya kai hakan Allah subhanahu wata'ala zai maka eh kisa ce wacce take ba da da ba amma an ce wani ba Allah ya taba zuwa bakin a bakin bakin kogi a sai ya ga wato yana mu'amala da kogi da jeji haka sai ya ga wani kadangare tun da yake zuwa wurin ya taba gani kadangaren na ya dawo ruwa kadangaren na aka mai yara yau ya taba gani ya dawo ruwa shi ne abin sai da shi to yanzu wannan kadangare ya aiki su da hanci shi kenan sai kama nazari kan yaya wannan kadangare ke cin abinci kwatsam sai ga fara ta taso bi bi bi bi daga ce ko sai ta zo girma a gaban da ya dako da bakin zai yi da yau sai ya yi to gaji sai ce to a ce allah yana yi ba mutum da yana da wani da dangane nan ba inda yake zuwa yau a nan yake zuwa amma allah yana ce da shi shi ma sai kama addu'a to allah ya ba shi arziki ba tare da ya sha wahala shi ba Allah da yake ciyar da kadangaren na Allah ya ce wa shi ke da ke zama sa gida kullum mata ba za ka fita ba Allah da yake da kadangaren da ya mota ba kadangaren da ya mota ba Allah ya ce shi bane Allah da ya kawo shi ke nan sai Allah da ya kawo bazan a wata hikaya dan hikayoyi ne a wata hikaya aka ce ya je jeji da tara kawai sai da fita irin ya yawo da ya jeji sai ya ga wani katon akwati a zaune a sai barayi ne suka sato dukiyar wani ma'ana ko kuma a rikaz ne irin dukiyar nan da mutanen da idan suka ga mutanen da suke rayuwa da su ba mutanen kirki ba ne kuma su ga mutuwa ya zo musu ko ba su da yaya suka zai su gunne dukiya to haka haka ruwa na kwashe kasar ruwa na kwashe kasar har abinda suka binne din ya bayyana suka ce girma na dukiya ce ya bude akwati ga kudi ne libi ai sai gidan kowa da ke toshi ya yi cewa allah ya allah ya ba shi ba tare da ya shawa da wani wanda ya kawo akwati jirgin ya dama shi gari ya shawa da da aka shi bai zai dauka kan shi sauka ji ba su hana ba ya yi dawa su gida suna cin abinci da makocinsa sai ke makocinsa yara ikon wallahi yau kamar Allah ya amsa addu'a ta amma ba su sai ya kauce yace me ya faru yace ai na je jeji wuri kaza din nan kawai ina dan zagaye ki kaba sai na ga wani akwati ce da kudi shine ni ko mai ban dauko ba ni ko sai na sai na bar dan na dauko kina cewa ni ko cewa ne Allah azuta ni yadda yake azuta da dangare nan yana da wani sai ba tare da cewa shi to ta gida ne ya kusan dama yadda kawai sai wadda ba Allah ya tashi ba na wannan makoci sai wannan makoci ya tashi daga yawa ya sai ba zama zai ce na kawai kudi ai ba ba ba a sanya ka magana kudi yana zuwa kuwa labari ba sai canja ya ga akwati tabbata ya ga akwati amma da ya bude akwatin ba kudi ya gani ba shi kuma maciji Allah ya nuna masa sai ga wani ganda mai maciji ya dago kansa kawai ya fasa kai kawai zai har masa ai sai rika akwati ayyuwa ne kuma ta yi shirya din zai ba da yin fara ai sai ne bikin muku sai sai rora ku a jaka kawai bai zai ko'ina ba sai turakan wannan makotin nasa tun da makotin da nera jiya gidansa ya zai bude turakar wannan makotin nasa sai ajiye a kwata kawai sai ya fita wannan mai tawakal yana zuwa kuwa sai ga bude dakin sai na shiga sai ga kwace ce kaga Allah Allah Allah kai kai wallahi yi yana bude ku shi sai ga dukiya yi raga tawakkali gaskiya ne amma bai hana mutum ya tashi ya mota ba sannan shi muke cewa bayan tawakkali akwai abin da ake kira taslim wato mi kauya ga Allah subhanahu wataala sannan kuma sai at-tafwid sallama lamari ga Allah subhanahu wata'ala sai yake cewa to bayan tawakkali wanda bai hana mutum ya tashi ya motsa ya nemo ba sai taslimi sai tafwidi sai yake cewa taslimu an ya tamanna an ya ka kaza wa la ya kau kaza sallama lamari ga Allah shine kai burin Allah sa kaza ya faru Allah sa kaza kare ya faru sannan yake tafwidi kuma a da mun ba ka da zaɓin ma me zai faru wa fawwidu amri ila Allah kawai kawai ka miƙa wa Allah duk abin da ya faru haka kawai shi ne fi dacewa wadallai kula da tawakkali zama masu tawakkali saboda annabi sallallahu alaihi wasallama cikin mutum dubu saba'in da ya ce an masa albishir za su shiga aljanna ba tare da misali ba tare da iqabi bai muka duba a riyadu salihin na imam nawawi za mu ga a cikin sifofin da annabi ya faɗa don da annabi ya zo ya ga sahabbai ya ce musu ƙurizar alayyar umar an nuna min alwatai na ga wani annabi da mutum daya ba ba kuwa bayansa na ga wani annabi da mutum daya na ga wani annabi da mutum biyu na ga wani annabi da mutanen da ba su kai tara ba ya ce sai na hango wata jama'a sai na ce wannan al'umma ta ce sai aka ce haza musa ba kawo wannan annabi musa kenan shi ne zo da tawagarsa ya ce ana ta wucewa aka nuna min na sake ganin wani da nazar waye wannan aka ce ibrahim kenan da tawagarsa ya ce can da na duba daga dungu har dungu ya ganin ka ya aka ce to har yi wannan ce al'umma kuma albishirin da zamu maka akwai mutum dubu saba'in za su shiga aljanna a cikin wannan al'umma ta ka ba tare da isa ba tare da ikabi ba ya sunan ka ya kake daga ina ne diga nan ya nan duk ku tafi aljanna Allah ka samu nan albarkan manzo Allah Allah kamar wannan albarka albarka annabi sallallahu alaihi wasallama albarka na da Fatima Zahra albarka na Sajjal Husaini albarka Maulana Mushuti Jabir radiyallahu anhu albarka Maulana Musabir Bidati Shi Ibrahim bin Gassar radiyallahu Allah kamar haka Allah kamar haka ah to annabi da ya faɗi haka sai tashi shi gida to safai sai aka kama fashin baki fashin bakin nan da yan rediyo suke ba ba da kan sa aka fara ba da yana fashin baki ta fito wannan mutum dubu saba'in ne ko su waye ne sai wasu ka ce muna ga ila wanda aka haifa a musulunci ne wanda wasu baka mutunci suka ce a muna gani wanda suka je yakin badar haka dai sahabbai suka yi ta kukkutsa kowa yana fashin baki yana faɗan irin waɗanda yake tsammani su ne annabi sai ya fito sallallahu alaihi wasallam ya ce to kan me kuke ta tattaunawa ne kuke ta mushi bane kai ya rasu Allah ai ka ba mu aiki ne wannan mutum dubu saba'in din da kace za su shiga aljanna da su ne muke tattaunawa su waye ne annabi sallallahu alaihi wasallam sai irgo sifofin su yace su ne wanda ba sa tsafi ba sa canfi ba sa ba sa ba sa ba sa ainihin tafiyar canfin da yake na a takaice sannan wa ala rabbihim yatawakkalun masu dogaro ne da Allah subhanahu wataala wa wani su wa ina su ne har uka shi tun mihsan ya tashi ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallama ka roƙa mini Allah ya zama ina cikin su annabi ya ce an ta minu kana ciki Allah ya ga mu kana ciki sai wani mutum ma ya tashi ya ce to ya rasulullah ni ma roƙa min Allah Allah ya sa yana cikin su annabi ya ce a yau ne yau ne kujera da ya fito da ita dan sa kad sabaqa kabiha ukaka kujera ne muka fito da ita aljanna kuma ka kwashi ya dauka yana da kike da wata rana kuma damar da za ta faru a sake baka wata kujera wannan su ne ba alamar bikin da tawakkalun su ne kuma masu ainihin dogaro ga Allah subhanahu wataala ubangiji su to anan Allah ya hada sifofi guda biyu kamar da malaman tafsiri suka faɗa ya ce mutane ne masu imani masu tawakkali wannan kaga abu ne da ya shafi mai aqida abu ne da ya shafi mai aqida kuduri na abin da zai mutum zai rubuta a cikin zuciyarsa imani da tawakkali wani abu ne da mutum zai rubuta a cikin zuciyarsa to Allah zai fara faɗan sifofinsu kuma na aiki abinda ake da bukatar gabbai su kuma su tashi su aikata na'am Allah ne zai su والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون Allah zai faɗi sifofin yan aljanna guda bakwai za ka kai kokari kika kana cikin su in kaga kana cikin su to Allah subhanahu wataala ya kaddaya ma'ana in kana cikin su to kai fatan Allah ya dawwamar da kai akan haka ma'ana kana daga cikin yan aljanna tsakaninka da aljanna da sai mutuwa Allah ka ba mu yi Allah sai ce wannan su wannan mutane su ne alladina yuzlibuna kaba'ira ladhi su ne wanda suke nisantar manya manyan zunubai su zunubai iri biyu ne akwai manya manya akwai kanana to suna nisantar manya manyan to sannan a walfawahisha kuma suna nisantar alfasha ita alfasha da inda ta zo alkur'ani tana nufin zina ne saboda Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana alkur'ani shi ke fassara kansa wala taqrabu zina innahu kana ne fahishatan kada ku kusanci zina don zina alfasha ce wayannan mutane yajtadibuna kaba'ira al-ithmi suna nisantar manya-manyan zunubai walfawaye shi da alfasha ma'ana malamai sun yi ta magana manya-manyan zunubai shi ne allaci a wa'ada hallahu alaiha wa idan sharidan su ne zunuban da allah ya ainihin shirya wato a wa'idu don dama akwai wa'adu akwai wa'idu wa'adu shi ne alkawari mai kyau wa'idu shi ne alkawari mara kyau ma'ana narkon azaba a zunuban da allah ya shirya narkon azaba a kansu to su ne alkaba'ir da su ne ma'ana manya-manyan zunubai ma'ana ya ce shirki kamar kisan kai walƙatili da walƙatilin amdi da ainihin kisa na ganganci kamar shirka da kisa na ganganci wa kokul walidaini da cutar da iyaye sannan kuma da ƙarya da ƙarya ita ma tana ciki idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fassara mana wannan aya a wani hadisi na Bukhari da Muslim annabi ya ce alaku da zikru bi akbari sarai in ba ku labarin manya manyan zunubai mana sahabbai suka ce a ba mu ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace to babba daga cikin manyan zunubai al ashirku billah yi wa Allah tarayya a wurin bauta sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa uqul walidain da cutar da iyaye sannan annabi yace wa qawlu zur da magana kariya an ce annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya fara wayannan hadisai yana kishin gide ne amma da ya zo maganan ƙarya sai tashi ya zauna ya kama maimaitawa duk wayannan laukarai suka biyun nan sau ɗaya ya bane su amma da ya zo maganan ƙarya sai kama wa ƙaulu zo wa shahadatu zo da maganan ƙarya da shaidar ƙarya yayi ta maimaitawa yayi ta maimaitawa sabai suka ce wallahi sai da latamannaina laitahu sakata ya ce sai da muka yi wurin da ba da bai shi wata ya mata yana ta maimaita ba ka alladi ne su nuna ka bayi da hikimi wanda suke nisantar manya-manyan zunubai wato shirka da kisa kai wato kisa na ganganci da kuma cutar da iyaye sannan a cikin kisan nan har yanzu akwai kisa ta hissan akwai kisa ta ma'anan duka manzana sallallahu alaihi wasallam ya yi magana akwai kisa ka ɗauki makami da ba mutum Allah ya kiyaye ka kashe shi wannan kan mummunan aiki ne Allah ya yi tanadin abu biyar ga duk wanda ya haka wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan duk wanda ya kashe mu'mini da gangan Allah ya ce fadl za'u jahannam sakamakon sa jahannam kaji daya khalidan fiha kuma zai dawama a ciki kaji biyu wa ghadiba Allahu alaihi kuma Allah ya yi fushi da shi kaji uku na hudu wa la'anahu Allah ya tsine masa subhanallah sannan na biyar wa adda lahu azaban azima Allah ya ce kuma wallahi na masa tanadin azaba mai girma Allah ne mai girma shi ya san abu mai girma amma Allah da kansa ya jinjina ya ce azabar da ya tanadawa wanda ya kisan kai azaba ce mai girma kaga wannan muke jan hankalin samarin masu talare suna kashe yan uwansu wanda kwanan nan ma cikin ramadanan nan na Allah ana cikin tahajjudi haka aka je aka yi ta kama wannan kashe-kashe wannan abu zahiri kana neman dan wuta to ka samu masu yin wannan kashe-kashe ka tsaya lallai mu kiyaye Allah ya gaya mana cewa a mu nisanci kashe juna Allah ya faɗa cikin suratul ma'ida ya ce ita rai din nan matsaha ya ha faka annama ahayan nasa jami'a duk wanda ya bar ya raya rai bai kisan kai ba to kaman ya raya dukkan rayukan mutanen duniya sannan wanda ya kashe rai ɗaya kuma ba da haƙƙi ba tamkar ya kashe dukkan mutanen duniya ina zai yi da wannan zulubi ina zai yi da wannan zulubi lalle mu kiyaye allazi ne tilmuna kaba'ir ismi a sannan haka cutar da iyaye shi ma yana cikin kaba'ir ismi sannan haka ƙarya yana cikin kaba'ir ismi wal fahisha da ainihin alfasha wannan duka bangare ɗaya ne kaga munanan ayyuka ne musamman kaga ƙaryan nan Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana ishara a kanta da yawa aiko ko wani sahabi da ya zo kuma manzo sallallahu alaihi wasallama kafin ya zama sahabi yace ya rasulullah addinin kan nan yana burge ni amma dokokin sa da rayuwar su sun yawa banda kaza banda kaza banda kaza banda kaza annabi ya ce a ai ku addini ne sauki ne a cikin banda kaza banda kaza nan kamin alƙawarin kamar guda ne mana kawai ya ce ɗaya kawai yace a dai kan zan gwada ma annabi ya ce cewa annabi to me zan bari annabi ce kamar gariya eh shikenan to alheri ne ta zo insha Allah babu ne ne garbi ko albarka ta za sallallahu alaihi wasallam shikenan sai annabi ya ce masa kamar gariya sai ya zama mutumin yana shan giya da ya tafi zai je shagiya sai ji na cewa kai in na shagiya na zofa annabi zai tambaye ni na shagiya ne in na ce masa eh zai min haddi ba na so yi min haddi in na ce masa ana yi gariya kuma na masa tsari ba zai gariya ba sai ki shagiya sai ya je zai sata sai ce kai annabi ba Allah yana ba shi labari na dare idan na yi sata na zo annabi zai tambaye ni na yi sata in na ce masa eh zai yake min zai min hukunci in kuma na ce masa a'a na yi gariya ko na alƙawari ba zai yi gariya ba sai zama duk sabon da ya je zai yi sai ya tina cewa idan ya zo ba annabi zai tambaye shi kuma idan ya ce ya yi za a hukunci idan ya ce bai yi ba ya karya alkawari cewa ya yi gariya shi ke nan kawai ranar da ya zo kuma zana sallallahu alaihi wasallama ai sai ya tuntsira da dariya ya ce annabi babban likita ya ce ka bani magani daya ya warkar da dukkan ciwuna ko kasan nan in muna so abubuwa su gyaru Allah ya daina gariya manya su daina karya yara su daina karya matsakata su daina karya an huta amma karyan nan da muka gino a kanta wallahi yake wa da duba saboda rami karya kwararre ne duk wanda yake ke makareci ne to sai an gure shi za ka zuwa da karyarsa ta kare amma wanda ta fahimta gaskiyarsa ta kare ya ba ta kare ka duba kasashen da suka jibi kan gaskiyar ba karya ba yadda suke ci gaba yadda suka fi karfin abu da yawa amma mun muna mun bi kan karya yan siyasa zai zo da faɗi ƙarya shi da kansa ya san ƙarya yake kuma ya zo bayan ya hau a ƙara ganin ƙarya rai mu kuma da muke da mu muka bi shi ma laifi da ya kamata mu gaya masa cewa to fa ya faɗi abin da zai don shi din nan abin tsayarwa ne a gaban allah allah ya tambaye shi alkawari ne kuma kaga alkawari ma suke alkawari na ƙarya subhanallah Allah ya kiyaye Allah ya kyauta ba Allah ya tafi su na biyu wayannan bayin Allah wa idza ma ghadibu hum yaghfirun sannan idan suka yi fushi sai kuma su yafi ma'ana idan mutum ya bata musu rai ya ainihin dugun zuma su to sai su hade wannan fushin bayan sun hade wannan fushin ba za su dauki mataki akan wannan abin da ya musu na wannan fushin ba sannan kuma ba za su bar abin a ransu ba ya zufirun sai su yafe ma'ana magana ta kare kenan ba za a sake wato kawo wata magana To wannan aya da ita wadda wacce muka fito a ake cewa a, aya ce da ta sauka kan sayidina abubakar radiyallahu anhu wato saboda a ya ciyar da dukiyarsa da baki daya ya dau dukiyarsa da Allah ya bashi an ce ya kai dinari dubu tamanin haka sai dina abubakar ya dauka ya ainihin ciyar da wannan dukiya domin Allah subhanahu wata'ala to sai mutane suka yi ta zarginsa to annabi sallallahu sai dina abubakar bai rama ba dole ne ne zai baci amma bai rama ba sai ya ce musu haka har ma malam mai tafsiri ya kawo mana hadisi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda hadisi ingantacce wanda ake bamu labarin halin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga matarsa na Aisha take cewa man takama rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallama qat annabi sallallahu alaihi wasallama li nafsihi qat annabi bai taba daukan mataki kan abinda aka yi masa a karan kansa shi kadai ba idan kaga annabi ya dauki mataki to an taba Allah ne idan taba Allah kan ba ji ba gani don wani sahabi ya zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da gaisa annabi yana tambayar sa ya rayuwa ya wannan yace lafiya lau ce amma da ya rasulullah na daina fitowa sallan asuba saboda wani sai faɗi limamin su annabi ce wani ce me faru yace yana tsawaita mana yana gajiyar da mu shi yasa ne da fitowa annabi sai ya ce a tara sahabbai aka tara sahabbai ya haurin bari ya kama fada me yasa a cikin ku ake samun masu koran mutane a musulunci to daga yau ga doka daga mai musulunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idza amma ahadukum an-nas falyukaffifu idan ɗayan ku zai jagoranci mutane sallah to fa ya sassauta fa inna fihi mudha'ifa a cikin mutanen nan da yake don sallah akwai mai rauni wal mariza akwai mara lafiya wazal haja ka akwai wanda yana da yar bukata a abauli yake ji amma ka zo ka tsaya kana ta zubo ayoyi ya gaji ko kuma bayan gari yake ji a yana da wani uzurin su zai je annabi ya ta faɗa kaga a yau wajibi ne mu kula don wasu sun ɗauki ka zo ka rike mutane kai ta jan surori ba su zo a sallah wai kamar shi ne sallah mai cewa wallahi kake da wannan sallah ma annabi sai da hawa bari ya ta fada yace bai me yasa ake koran mutane a musulunci a garin da ma ya bani labari yace wai wani imami ya ya taba hana yi sallar magariba irin wannan azumin ramadana ne ka ga da yadda ake dan fama da rana limamin sai dai ko ko suratul insani sura ne aya 30 a sallar magariba raka'a farko yayi bo kawai na jerawa hankali a hankali ai mutumin sallama ya fita ja wannan so yake kashe mu da yunwa mun wuni ba mu ci abinci ba kuma yaje dai wata doguwar sura ya yake so mu yi ne kawai sai sallama ya fita masa to lallai mu kula to da haka annabi sallallahu alaihi wasallam baya daukar mataki a karantansa idan kaga ya dauki mataki to an taba Allah sannan abu na karshe akan wannan aya da Allah mai karanta mana har yanzu wato da Allah ya magana alfasha alfasha ka ce zina to lallai annabi sallallahu alaihi wasallama ya mana gargadi ita zinan nan iri biyu ce akwai zina karama akwai zina babba to duka ba a so duka biyun nan ba a son su manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce babu wani dan adam face an rubuta masa rabonsa na zina shi yasa Allah yake ce dan hankalin mu yake bayani yake cewa zai samu wannan rabo nasa na zina la mahala babu matawa yake cewa a wal'uzunani zinahuma a wal'ainani zinahuma annabu wato idanuwanka zinan da za su yi shine kallon matar da bata halarta gare ka ba da ka kalle ta to lallai zina ya faru kallon da kawai zina bai faru da shi ba shine kallon da baka ankara ba ka juya kana kallon nan dawo da kayi ka da zaka yi sai ka ganta to sai ka kawar da kanka ba irin kallon gayin yanzu ba ko sai ta kure layi tukuna ya ta ƙari layi ga baki da daranga ba kallo ɗaya ba kallo ɗaya da aka ce ba babban kallo in ta fara daga farkon layi sai ta ƙare ba ta juyo ka dai gane wannan mace ce ba namiji ba ne aka ce wannan ma an halatta yi saboda ba wuya yan kwalala ko laifi dai yan kwalala za su biyo baya a tambaye ka a ce wata mace ta wuce ta nan to kai baka juya ka ganin mace ce ta wuce ko namiji ba to amma kila lokacin da ta wuce ka leka ka ga mace ce kawai baka kare mata kallo ba sai ka kawar da kanka to shikenan zaka iya bada labari ka ce ai ka ga wata mace ta zo ta girma ta da ba ya kila ita ce suke yi ba ka ga maimakon su bi wani layi can to sun samu layi da za su bi su nemo ta sannan zina zinan kunne shine sauraro sannan zinan harce yin magana da ainihin macin da bata halatta gare ka ba a kai ta gaya mata maganganu wato da suke na tausasa murya wanda zai sa ta ta yi sha'awan ainihin zina sannan zinan hannu shine tabawa zinan kafa kuma shine tashi a je wannan wurin amma duka wannan zina ne kanana babban zina shine na aikin al'aura din gabaki daya da aka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa to wajibi ne da da mai tsaye dibari don waɗannan wasu zulubai ne da zai ta gamuwa da su a cikin mu'amalar sa ta yau da kullum amma neman gafaran Allah shine zai ainihin sa ya zo su Allah ka sa mu ji albarkar Allah sallallahu alaihi wasallam to Allah ya faɗi sifa sifa sifa biyu kenan daga cikin sifar su mutane ne masu nisantar sabo sannan mutane ne masu haɗe fushi masu yashe mutane na'am والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون
أنا كما الله سبحانه وتعالى سيدي يرجع من قصان هالا يبدا هدو هالا يبدا هدو الله يرجع من تكون آية الله يتي wallazi na stajabu li rabbihim su ne waɗanda suka amsa wa ubangijinsu ga abin da ya kira su zuwa gare shi na tauhidi da nisanta daga shirka kuma da abin da Allah ya kira su na biyayya ga manzannin Allah da nisantar saba manzannin Allah dama Allah ya ce ya ayu allazina amanu stajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum ya ku mu'minai ku amsa kiran Allah ku amsa kiran manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama wato idan ya kira ku wannan ya zama wato sun zama tamamul iyali wa da'ati lillahi suna da sifa na cikakken miƙa wuya ga Allah da biyayya ga Allah subhanahu wata'ala Allah ya ce kar ai shirka ba su yi shirka ba Allah ya ce abi manzanni sun bi manzanni wannan halin su kenan Allah subhanahu wata'ala ya faɗa wannan hali na uku kenan sannan halin su na hudu waƙamus salata kuma sun zai da sallah mutane ne masu kulawa da sallah ai addus salatal mafrudata sun ba da sallan farilla kamilatan bi itmani arkaniha sun kawo ta a cike da cikin ainihin rukunanta wa shuruɗiha da sharuɗanta wa kushu'iha da jin tsoron Allah a cikin ta fi mawaqitiha a cikin lokacin ta al-mafruda wanda Allah ya farlanta malai ce wa kusabbi zikri an an keɓance sallah da ambato هنا أنان ما واتما أمهات الفضائل لأنها أعظم العبادات تعدد أينهم واتو سورا sifofi masu daraja din saboda ita sallah ita ce mafi girman ibadu ga baki daya hiya mi'rajul usul ila Allah ita ce ainihin hanyar saduwa da Allah subhanahu wata'ala hausilatun bainal abdi wa rabbih ko kuma ganawa tsakanin bawa da ubangijinsa ma'ana ita sallah ita take wakiltar dukkan sauran ainihin ibadu wanda mutane cikin sifarsu wato suna da tsaye da sallah mun ji dai sifarsu ta farko masu nisantar sabo ne ya su muna kaba da su yiwuwar kawai sannan na biyu mun ji bayin allah ne masu yajiya wa idza ma ghadibu hum yaghfirun idan ainihin aka bata musu rai suna ainihin haɗewa ba sa ɗaukar mataki sannan kuma suna yajewa sannan na uku bayin allah ne da suke bin Allah suke bin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama a wallazi da tajabu li rabbihim kenan sannan sifar su ta hudu wa qamus salata mutane ne masu tsaye da sallah sannan su fasu ta biyar wa amruhum shura bainahum to kaga an so a sirrin suran suratul shura kenan Na'am.
dama sunan suran suratul shura Na'am.
Allah ya ce wa amruhum shura bainahum al'amarin su dan shawara ne a tsakanin su na'am ma'ana ba sa yin al'amarin su babu shawara wa amruhum shura bainahum wato al'amarin su suka yi shawara a tsakanin su na'am al'amura na khasa wal amma aka ce shawara ita ba ta kukuta al'amari ne na khasa ma'ana personal issues na'am abubuwan da sun shafe ka ne kai kadai yana da kyau ka zama kana shawara na'am sannan abubuwan da sun shafi al'umma ne kada a yanke hukunci a zama ana shawara saboda Allah subhanahu wata'ala ya kake kimsawa wani dabara wanda bai kimsa wani ba na'am turaka idan aka idan ka je ka wato abin nan dai da Hausa suke cewa ga nemi da hanya ko makaho ya kama mai ido zaka in ka je ka kai shawara to za a iya gaya maka hanyar da za ta zama ita ce mafi bullewa annabi sallallahu alaihi wa sallama a shine wato yafi kowa cikar hankali a halittar Allah babu wanda yake da hankalin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a kalbi shine mafi cikar hankali na'am sannan manzala sallallahu alaihi wasallama shine a alamur karki shi ya fi dukkan halittar Allah ilimi na'am annabi ya fi kowa sanin ilimi Allah fa abin da ya gaya mana wa Allah maka ma lam takun ta'ala ai daga nan magana ta kare Allah ya sanar da kai duk abin da baka sani ba. shi yasa muna tausayin wanda yake Musa lasbi ka ce annabi bai san gaibu ba to ya zai da wannan aya Allah ya ce na sanar da annabi duk abin da bai sani ba hada ne mu a to me gaibu Allah ne gaibu ba na'am da aljanna da wuta da tashin alkiyama da mala'iku ba su ne gaibu ba to wanne ne annabi bai sani ba na'am Allah ne annabi bai sani ba ko wutan ne annabi bai sani ba ko aljanna ce wacce bai sani ba wanda a rana yana ya je da jikinsa yana zaune a nan duniya ma sai ce a sahabansa uridat alayyal jannatu wan naru arda hadal qa'im ga aljanna ga wuta nan Allah ya baje min ita a wannan bangon duk ina ganin su in akwai mai tambaya yi annabi ya ce ba falam ara kaliyau ne fil kairi wa shari ko fi sharri wa kairi na'am ban taba gani ranar da ta da alheri da sharri irin yau ba ko ta da sharri da alheri irin yau ba ga aljanna ga wuta an ce har wani sahabi a nan ne ma ya tambayi manzo Allah ya rasu ina baba na tunda kace ga kana kana aljanna na kana kallon wata yake ga ta ba to daga nan sai aka yi shiru ba a ba a ci gaba da tambayoyin ba ya to ai tambayoyin ba za su yi daɗi ba ni ba za su yi daɗi ba sadaka Allah an- Allah ya ba manzo Allah ilimi shi kadai ne wanda hatta kafaran duniya sun yi ittifaki na'am ba a taba kawo manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wata matsala wai sai yayi tunani ya warware ta a haba a da Allah ka san yanzu ni mai rauni ba wa Allah miskini in ka gani wata damuwar zan ce ba ka tafi sai bayan kwana biyu zan yi zan yi tunani zan yi nazari a kan ilimi na kadan ne na'am hankali na kuma kadan ne ba irin na annabi bane sallallahu alaihi wasallam Mm.
amma annabi sallallahu alaihi wasallama ba a taba kawo masa wani abu wai sai yayi tunanin a ina ya za a yi a warware ba na'am amma haka yana shawara zan ba mu misali na'am an taba samun wasu sahabbai guda biyu duk da ba gini ce kaya zuwa da minti hamsin saura mana minti hudu na'am a minti shida an taba samun wasu sahabbai guda biyu suka yi ciniki a tsakaninsu na'am da suka yi ciniki a tsakaninsu sun yi ciniki ne na bawa wani eh, da wannan sahabi ya fi sayar wannan sahabi bawa ba sai bawan nan yana da tabin hankali amma tabin hankalin nasa seasons ne ma'ana wani lokaci yake zuwa na'am ba ko da yaushe yake ba ga likita da sun sani akwai wanda tabin hankalinsa shi da an yi shekaru ma yake zuwa akwai wanda kuma kwata-kwata yake zuwa to a sai shi wannan mai tabin hankali duk bayan wata shida kwakwalwar tana tabuwa don haka mai bawa sai ya iya faɗi laifin bawansa da ya gama wata shidan sana'a ka ya shiga wata shidan hankali sai ya zo sai da shi to wanda yana ta amfani da shi wata shida sai hauka ya dawo kaga ba yanzu bai zai amfani ba kenan da haka sai ya dauko ba sai ya dawo da shi wanda ya sayar wanda ya sayar marba sai ya ce a, ba zan karba ba ni ba mai hankali na baka ya za ka yi ba ma mara hankali sai aka tafi wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kaji alƙalin alƙali kenan sallallahu alaihi wasallama ba wani wahala ba sai an sha wahala annabi ce kai ka ji tsoron Allah ka bari gaskiya da mun mai hankali ka bashi kuma hukunci ya ya rasulullah kai ba ma gari ya tunda Allah ke ke magana da kai tabbas wannan bawa yana da tabin hankali duk bayan wata shida yana faruwa amma lokacin da sai masa da shi bai da hankali ya yana da hankali annabi ya ce to an gama ai ka boye masa da ka yi mahaukacin bawan shi kuma ka mayar masa da kudinsa to shi wannan wanda ya sai da bawa sai nemi wai ya kure annabi sallallahu alaihi wasallama bai zai iya ba sai ce to yanzu ya musalla ya za a yi da ciyar da shi da nai na wata shida in dai zan bai da kudinsa to za a mayar kudin abincinsa na wata shida annabi ce to idan ka za a mayar maka abincinsa na wata shida za ka mai da ladan aikin da ka sa shi na wata shida matsala ba ta fita ba matsalar ta fita ba wuya in za ka biya kudin aikin sa na wata shida sai ya fi karfin kudin abincin da ya ci a gidanka na wata shida don wani lokacin zai iya zama abincin maki da na taimako ne na sarka zai je ci ba a gidanka zai ci ba haka annabi ya ci ba sai ya yi wani tunani ya warware matsala kuma matsalar nan ha ta cikin gida wata rana wata mata ta neme ta kira ki kokolwar ta sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan ka gane ne kai jin hankali ne ba ta matsalar take zuwa ta shige masa duro in irin ni da kai aka ritsa mu irin nan ila da ba dan karanta tarihin rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam sai roye da fata a ɗakin da ake kwana sai ta ce yanzu ya rasulullah sallallahu alaihi wasallama tana tare da annabi da ita da ita sai shi sai ta ce yanzu ya rasulullah idan muka taru duka matan ka za ka iya nuna mana wacce ka fi so annabi ya ce a kwarai kuwa cikin sauki ma cikin sauki ma kaga ta dana ta ji mai hankali manzala yana fita itan kafin ya fita tukunna sai dau dinari sai ce to gashi na baki ajiyar dirhamin nan da dinari nan ta ce to yana shiga ne dakin sai ce ke ma gashi na baka yin gida da bayan yau ya bi dukkan dakunan matan sai ba kowace a jeri gida ne sai da ta bari ranar kwananta ya zagayo don dama al'adar sannabi sallallahu alaihi wasallama mace din ranar kwananta to akan dawo ne a taru a dakin ta gaba daya da aka zo aka taru gaba daya ta ce ya rasulallah da an mini alkawari kayan alkawari cewa duk ran da muka haɗu za ka gai bayyana mana wacce ka fito a cikin matan daga baki da ya ce ƙwarai kuwa zan bayyana to ya rasu lalawa ka fi so a cikin matanka ya ce wacce na ba ta ajiyar dinari ko ce ta yi nima bani ta yi nima bani ke na nima bani ke na da kai na sassa sallallahu alaihi wa alihi sallama da aka ba ka taba kawo masa wata matsala wai sai ya yi tunani ya wannan ba manzala shi ne fa saboda hankali da ilimi ya hutar da likitocin duniya ya karantar da su ko sun so ko sun ya ce inna fil jasadi mudghah idza salahat salaha al jasad kullu wa idza fasadat fasada al jasad kullu ala wajhi Ya ce a cikin jikin mutum akwai wata tsoka in ta yi kyau komai ya yi kyau in ta baci komai ya baci ita ce zuciya duk kafircin likita a yau in an kawo masa marar lafiya ya sa ɗan abin nan nasu na kunne da suke sawa ina zai fara duba tana motsi eh tana motsi to da saura a ba ta motsi ba ta motsi shi kenan hissan wa ma'anan zuciya ita ce wato control na ɗan adam ga baki ɗaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana shawara to da haka mu zama masu shawara lokacin mu ya kare ai mana hakuri daman na ce minti 50 zamu mun fara karfe tara yanzu kuma tara da minti arba'in da tara minti hamsin kenan kafin mu addu'a saboda ta alƙawari da muka yi na rufe tafsiri a nan gida da Ibrahim Gari wanda malamin malam Bashir Bakama yake gabatarwa kuma ni nake ja masa baki da rana a tafsirin da yake a gidan Gombe Gombe Gombe haka zuwan ya kama ni haka nace yau za mu yi karatun minti hamsin za a yaka minti goma Allah subhanahu wa ta'ala kai mu gobe kuma za mu rufe insha Allah ta'ala idan mun yi na ruwa bai hana mu ba in kuma wuzuri na ruwa ya hana kaba da muke baki biyu to insha Allah ta'ala ranar asabar za mu yi shi ke nan insha Allah wa ta'ala Allah ya shirya da mu Amin ya Allah ya mana albarka Allah ya sada mu alheri duniya da lafiya Amin ya Allah ya mu da shirya duniya da lafiya marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mawata da muke da lafiya Allah ya kara mana da imani Allah